أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gwadakar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. muna juma'a 27 ga wata na sha'aban hijira shekara 1445 wanda ya dace da takwas ga watan uku 2024 darasinmu na ƙarshe mun tsaya cikin tafsirin eh, muna cikin suratul sad mun tsaya aya ta 17 insha Allah yau za mu tashi aya ta 18 kayan nan kayan tambayoyi tun dai mai jin hanyoyin sadarwa zai ji ruɗu da al'umma take ciki na game da shahi murela shahi murela kusan dama wani gudu ba shekance yawon da hankalin shi ke da mutane kuma yana cutar da al'umma yana kawo a cuci wasu a shiga haƙin bayan allah kurin a kan zargi na banza tun mai hanyar sadarwa an ce an fara da garin difa duk mai hankali idan ya ji rahoton da aka bada a rediyon zai san a kuro yan jaridar suna cewa gama bayan sun waje sun tambayi mutane yan rudu yan gari nima an wa abokina nima an wa ilwata ni ya shahinawa ya aka zo aka wa wanda aka ce abin ya shafa ɗaya take cewa ita sun gaisa da wani ya kalli su ta kalle shi ta harare shi ya mutu harare ya ta ji wani jijiya a kafata jijiya ta ta motsa an ji ma ya ta da gudu ta wuce wani mutumin shi ne shi ne ta ce kuma ta kamo shi ya ji ya rushe abin ya suke kuma kaga ba abin da sun ji ba ta kawo babu wata al'aurata kurin rubu ne kurin shi shi ma daya haka ya zargi wani har aka kai markashi shi wai daga baya bayan wani ya ji abin ya komo kurin shirme ne an tambayi sarki ne na wakilin sarkin jifa ke cewa mu da yanzu abin har ba mu kuma ce ba yi ba amma ba mu gaba kattin wanda aka wa bashin aure ana nan ya ka ce da magaran bayan allon yan jagwal wani ya aika mini ya aika mini hoton gashi ma a da magaran an yi ci dan wance wannan gudu ne kullum wallahi kullum shi ɗin cikwar sai ga yanzu a labaru na yau na rediyo amfani an sa wanda abin ya shafa wanda aka ce an kama ta wani an kai ta mafeji ɗan wayo aka ta ce abin da ya wakana ni ce abin ya wakana gare ni gurin na je ciniki kantin wani bawan Allah da ciniki a yi ciniki canji waye ya je da ya dawo ta ke ni ma ba mace ce ba kim da ta musata ta kaya ni ma gaskiya kurin ki mun shafi bai da ba kurin ta ce ma Allah ne aka yi fa'in yin Qur'ani karshe da aka kira mutane ana neman a bike ta a bike ba a bike ba aka yi tafi shi suka ce kai ji wurin sanda aka bincika ya nema wa Allah aka yi a shi da ya ji rediyo ya ji labari a jifa ana yi ya tsorata kurin da ya ganta ya ji lumma a jikin shi to yanzu ka je baka da wace a wallahi na iya tara Allah ta talau to ka ka cutar da ita da ma ba da abin da aka mata ka zarge ta a banza layin shi lau ba kun tsara ka ta tsoro tsoro ne wannan ba haka da abin duk yake ina mun tun muna raba ba san da ma ta kasa wane ne aka dauke mu a zakar ko ta alawar da mata babu kudu hudu ba shi kan ce yake wa kar ba ta mun sai mu dama za mu fada wata za su shike na babu wallahi kula wala ruku ne kuna mutane dan kasi hankali da shi dan wallahi kaga yanzu a banza an kashe wani wa ha kun da kashewa a jiba an kashe wani yanzu a nan ba ka Allah sa da an kashe ta aka sai aka kare ta ne aka ta wajen sanda ta gano da cewa kai ya ke zargi ne na banza Allah ya shirya da mu sai mai tambaya ta farko iya cewa mutum zai iya gudda zakka a garin da ba nashi ba asalin zakka an ce ana amsar da wuturu da lafi fara'i a maida zuwa ga talakawan garin to wannan magana magabata kamar da cikin fasar bari a ya kama maganar a zahirin abu cewa talakawa inda kake kama lafazin inda musulmi ne duk wanda aka ba in suna cikin wannan guda takwas sai masu haƙƙin zakka din da ka ba da zakka ta huta sai dai ce ina yi mun yi kusa da kai su suka yi girma haƙƙi madin da aka ba da ta ta huta wannan shi ne sai na biyu a nan da aka gana abu kullum tambaya dai mutum da rubuta don ba rubutu mutum sai mance abin da yake ciki ta wannan dai alawar makonan za mu tashi cikin surta sal aya ta goma sha takwas za mu tashi insha Allah
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب
dan Allah akwai dan uwa tambaya da muhimmanci kan hujja tambaya da muhimmanci ya mun tambaya zan shigo waye da Allah mun zai shigo mun tambaya na kofa ina yace me ka tambaya da yawa iya tambaya ne eh da yawan tambaya ta da muhimmanci magana yana kan mimbari sun sai masu tsaya yake ko za mimbari tsaya yake ya kai ko je shi gaba da ruwa iya maganar an aka yi addu'a a tsari maganar shahawa a kirji a shawa ko a huska abinda ya tabbata a suna addu'a na ta hannu har an sarasar iya cewa inna ta hayin karim ya stani min abdi an yarfa ilai da an yarju masu fara mana da hadisi an ya cewa allah subhanahu wa ta'ala yana kumiya yana mai karamci ne mai kumiya allah yana kumiyar bawon shi ya daga hannun shi zuwa ga Allah ya mirin hannun shi ba komai ya daga hannun shi ke da muhimmanci wajen addu'a amma magana shahawa a fuska ko a kirji babu nasi da ya zo a suna tabbatacce akwai ruwayoyi amma ba su da inganci kuma da yawan su su kai ba gindin madogara da ya kawo hujjar shi yasa izinin al-salam ke cewa wala masu wani wanda da biyu wani sai ba mu wani samun da cewa shi da aka ce gaskiya magana ba wata madogara a sunna ta shawar muska ruwayoyin su aka shawar muska ba su inganci na ga abin da yake tabbas kurin kaɗa da hannu Allah yana san bawa iya kumiya biyu maka hannun da manza ba magana shawawa ba a fuska ko a kirji bai tabbata sunna ba kuma shi ne magana sai a'udhu billahi sabbil alim min ash-shaytanir rajim yadda ina sakar mun ji bada ma'ahu a shekarar tata wannan bayan mun hara bayanin sati da ya gabata na bayanin annabin Allah Dawud alaihi salam Allah ya yi cewa shaida da ra'ayi innahu awwab yana da ƙarfi wajen ibada kuma bawa ne mai komawa zuwa ga Allah kuma mai da lamarin shi zuwa ga Allah sai da ta ga mana wata baiwa da ya mushi cewa inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq cewa mun saukake mai dutsi duwatsu idan yana tasbihi sahiya da marece su ma iyaye su ma suna yi kamar da Allah ya ba dutsin umarni ya jibal auri ma'ahu wa dutsi da tsuntsaye Allah ba su dama idan yana yin su rinka yi tare wannan nasu zahiri nasu ƙur'ani haka ya zo dutse na dawun na tasbihi duwatsu na tsuntsaye na yi wannan akwai masu aiki da hankali da mai da magana Allah irin ta mutum yanka mata kaza kaza ka iya gano yadda abin yi wa kana sai ai dutse da yake tasbihin wanda ko ne in yayi yadda yake mai dowa wanda ya san zama cikin duwatsu kana magana cikin duwatsu kana magana tana kowo maka don wani ne ya ce ma wata abu kai ma ya abu dan har da ganin eko ce yanzu ma an ga magana dutse ya zurewa kan ne abin cewa masa da wani to ai kuma an ga magana tsuntsaye su ma eko ne yadda tsuntsu yadda tsuntsu ke tasbihi mutum ke yi duwatsu ma suna yi wani shi ne illa su bi hamdi lakin lakin ko tasbihi ko ma me ya tasbihi yanzu Allah ne ba Dawud wata baiwa in yana tasbihi duwatsu da tsuntsaye suna tasbihi tare da shi shi da kuma magana ko yace kuma wannan bil ashi wal ishraq suna yin sahiya da marece al ashi lokaci ne kun zamu ce na marece yakan doki bayan azhar ko bayan la'asar shi dai kullun lokaci na zamu ce al masa da marece shi al ashi da jamin ba ruwa sun bukaci sun sai musulun wannan ruwa da ta zulla da annabi ya yi raukan wakan sallah an ce ida talatin al'ashi daya a cikin sallolin al'ashi shi kuma alzawacin ko da aka ake magana al'ashi haka nan gudun zama ta sahiya da marice al'ishara hudowar rana wannan lokacin da ma'ana yake ibada ko tasbih ga Allah subhanahu wataala wannan shi ne aka samu kamar ibn Abbas ke cewa daga wannan aya ma ya gano nasin salatul duha a cikin alqur'ani to lana akwai dan kurakure da wasu gana akwai ruwaya da tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani wanda ya sallar asuba ya zamana yana ambatan Allah a wurin da ya salla har rana ta hudu ya yi salla raka'a biyu za ba shi ladan hajji da umara ta wannan fadala ce da Allah ba ta bata sai ta giro tarhi to wannan fadala to wasu za su zamana bayan sallar asuba rana na hudowa da sun tashi amma za su zo su raka isra sallar hudowa rana ba haka ma'ana take ba haramu ne ittifaki ittifaqi ko jama'in al'umma ba a sallar nafila da yin hudu wa rana laifi ne mazala ce lokacin da mushmata bautar rana cikin ibada ne kan ku yi sallah daidai hudu wa rana ko hada wata haka nan ba wani sallah daidai hudu wa rana abinda ake ko ka zama ka yi sai ka diba ranar in ta hudu sai lokacin isha ya shiga sai lokacin wallaha ya shiga ya shiga lokacin wallaha idan rana ta hudu ka ba da misali minti ishirin bayan hudowar rana kenan lokacin wannan ya shiga misali kenan a yanzu misali rana na alfijir na na hudowa a ƙarfe biyar da arba'in yawwa kenan a yanzu ne misali in ka kai ƙarfe bakwai isha na ta shiga ƙarfe bakwai na ta shiga kasa minti ishirin bayan keto alfitar da ya hudu ranar iya zawa bayan kenan tana hudowa ya gani kare kenan bakwai ba minti ishirin take hudowa a guda kenan minti kenan a yanzu ne mutum kenan kullum ya canza lokaci ya saka ta wata rana shi ne kullum ranar ta hudu kasa minti ishirin shi ne wallaha ta shiga kenan bayan kana zama kana azkarikin ɗin rana ta hudu kasa minti ishirin bayan hudu rana sai ka tashi ka yi sallah raka'a biyu kuma da mun ce a ta salli subhatul duha wannan da fadala da mun ita ce wannan hali ba su da bace daban ba wannan hajji da mu haka ce ka zama kan ambatan Allah har rana ta hudu lokacin wannan hayayi ka yi sallah raka'a biyu za ba ka ladan hajji da umara wannan fadala ce da Allah subhanahu wataala kuma ruwa ta tabbata kenan shine yana kenan ambatan Allah safiya da mashiga والطير محشورة kullum lahu Allah awwa tsuntsaye ga su ma sun taru sun yi zama a sama iyaye suna sama su ma suna yi tare da annabi Dawud wa shajadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa husna qala mun karwa mulkin annabi Dawud duk wani abu da mulki ke zama da kanshi Allah ba shi duk abin da mulki ke tabbata Allah ba shi na malaman tafsiri wasu na kawo wasu ruwayoyi na isra'iliya cewa ɗan kwanci ma zai masu gadin shi mutum dubu talatin wata ruwa dubu arba'in kuma wasu gobo su ne ba su bane ba haka dai irin mutum ruwayoyi kamar da yawon kasir haka na zama shirin sun kama kan wannan ruwayoyi ne wanda ba su da tabbaci a ƙur'ani ko suna iya cikin kwashe-kwashe kwashe isra'iliya wanda ba mu ba wata madogara kuma hankali bai kama wa Allah ke wani tunda ma Allah Allah bai Allah bai ba sun ce kuma hankali ma bai kama na magana cewa wai iya barci ne ma wa masu gadi dubu talatin ko dubu arba'in kuma suka gadi ba wasu ne haka ba su can ba su mutu dawowa wannan duk abin shi ne ko da Allah ba labari Allah ya tsara mana mutuwar kuma Allah ba shi kusa da kitab gane magana ko wajen hukunci yana hukunci da daidai yana gane gaskiya iya gane ƙarya Allah ba shi da magana duk da wannan ko saka masu kawo cewa fasar da kitab shine har amma ba'ad to kalmar shi har amma ba'ad shi ma ce kamar da suka suka ji aka ma musulmi babu wata ruwaya da ta tabbatar shi har amma ba'ad amma dai Allah ba shi magana rarrabu hukunci raba magana gane wannan da wannan a takaice Allah wa Allah ci gaba
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا إلى سواء الصراط na'am to can baya bayanin da muka yi na wasuna wal hikima ta fasal kitab ne al hikima ne bayanin hikima cewa daga cikin hikima ya zaka ma'ana Allah ba mutum baiwa ce ta fadinta ta zama komai akan daidai ko suna ta hikima iya ɗaukar hatta da annabta Allahu akbar nan wa hal ataka nabul hasan istasawar mihrab shin labari ya zo maka aka annaba labari mai muhimmanci wani babban labari na alkasar na wasu masu rigima istasawwarul mihrab lokacin da suka duro ta wajen mihrab nan da warkon haka ce ma'ana al-mihrab muna ɗaukar irin namu na gidan lima na mihrab wuri ne ake keɓancewa a gerin masallaci kwaro da mutum ke hawa ya keɓance kashi kurin don ibada ba wannan mihrabin ba ce tamu na asali wannan tamu na asali ya ita ma ba zawa ce ba a sunna ko annabi ya sunnanta a masallacin madina annabi ya mihrab inda liman ke tsayawa dole abin da ya zo daga baya babu nasi a kan shekarara wanda aka ce akwai mihrab ba ruwa tabbatar ta shi ta ma aka samu su magabata kamar sai da na ali tun sai da ali wasu an baya wasu ma tun a zamanin da aka fara yin ta da sai da ali ta kai ma sai ya koma gini bai shiga ciki daga cikin magabata ta sai akwai masu inkarin ta ta sana ta dinde ba da bane ba zai rage daga cikin ba ka ɗauka dai mihrab irin ta mace wannan mihrab wannan wani abu ne daban wanda daga baya aka yi shi ta annabi sallallahu alaihi shi yana raye yaya ake zai ce maka to ya za a gane alkibla a masallacin ba mai rana suna ta da annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake zamanin shi yaya nashi yake yaya sauran warke ya ake gane kibla a jikin kibla ake wani kemi haka ya aka ginin masallaci haka ka ta gani kibla ya alama haka kemi ake kafawa ginin ta kibla za ka ce kenan kuma isharar ce ba gini ba ake wani mutumin zai shiga amma wani lokaci shiga ya koyi wasu kusa gane shi to nan dai a takaice wannan labari na masu rigima da suka hau ta sama ba ta ƙofa ba ta wurin ibadar annabi dawo dan waka yin shiga wannan aya akwai abu shahararre wanda ya kama kan mutane kan tafsirin wannan aya wanda malamai irin su ibn kasir a tana ganin musulmin cikin kanzu malamai da masu tace sunna masu tace magana masu tace magana sun ce wannan iya daga cikin wasu labarai ko wasu ayoyi wanda kullum za mu karanta ayoyi mu ji bayanin su amma cewa sai ka san dalla dalla ya abin da kasance wata matsala ce ba sa ka bincike ba domin labarai sun zo kan mas'alar ba su da inganci ba su tushe kwata-kwata isra'iliyat ne abin da ya shahara kuma wannan za ka ji malamai masu tafsiri masu kwashe-kwashe wanda ba su tace magana haka za ka ji ɗan coci kirista suna yi kirista guda ce dama daga can wurin da aka dogo su malaman addinin sun doko labarin daga ɗan coci daga ɗan ɗan guda ko nasaru ba su ka aka ba yanzu idan kana yin wannan kirista a wajen malaman kirista a coci ta wasu ko a radiyo za ka ce wani malamin addini ke bukar da dama a shafa da me labarin da shahara cewa annabi dawud alaihissalam wai iya da wani mayaki wani soji imma auliya ko kuraya auliya da alaihissalam wannan soji annabi dawud ya wata bakin gari ko daga gidan shi ya kayo mata auliya mace ce gashi har ƙasa kyakkyawa ya ta birgi annabi dawud ba ta gan shi ba ya ganta a kuɗe ɗin gashinta wai haka da malin cewa wajen malama addini suke yadawa wai annabi dawud wani mata shi da shiga ranci shi annabi dawud yana da mace gomiya tara da tara yanzu sai yake neman yaya za a yi a kashe wannan zuwan da za a rufa shi yanzu a yaki zai ba da zai sa shi kuma tashi a gaba gaba kashi kuma ta gaba gaban yaki wai don a kashe shi a rufa shi haka yasa aka kashe shi ya mutu ya armi wannan mata wa a kan shi ne wannan labari ne wannan daga cin ya koyewa annabin Allah sama annabin Allah akwai cin mutunci ga annabin Allah suke su ba ruwansu akwai kaga ganin sama arman sama ta wani na magana neman kisa a kashe wani kuma da irin dai wani abin da bai dace ba yadda aka ambata abin ya saba ma hikima ta siya ta annabawan Allah to za ku kuma labari ke zaka labari ne a ce ai wannan an zo ne mala'iku ne aka turo suka zo su ba annabi Dawuda darasi yana da mace 99 ya nema mai ɗaya ya nemi ta mai ɗaya ya amshi ta mai ɗaya haka labarin ya zo mutum labarin ne wanda isra'iliya da ne ba ta ba ta da wani tushe a sunna illa akwai ci mutuncin annabawa Allah wannan kurin labari za mu ji shi da nassin qur'ani ya kawo ga dai yadda qur'ani nan labarin yace wa hal ataka nabul khasam in tasawwur al mihrab labari ya zo maka na wasu masu rigima da suka hayo wajen ibadar annabi Dawud idh dakhalu ala Dawud lokacin suka shigo wajen Dawud fa fazi'a minhum ganin ga kowa ba shigo ta kowa sun zo na sama fa fazi'a minhum Dawud sai gurgita ganin shigowar waɗannan masu rigima ya zo kan iya ga wasu miyagun mutane ne an kame hari ne ƙalu la ta haf suka ce kakka ji tsoron komi ke mu ba miyagun baki ba ne ba hasama masu rigima ne guda biyu kurin rigima ce ta kai karo muka zo an ce ba ga mutum ta wuce ba ne ba suka ce masu rigima ne guda biyu baka ba'aduna ala ba'a wani ya matse zalunci amma fahakun bainana bil haqq muna nema kamar hukunci kai hukunci tsakaninmu hukunci na gaskiya wala tushrik kakka yi zalunci wa hadina ila sawa'is sirat muna so ka shiryar da mu zuwa ga hanya ta kwarai mahuta ta rigimar da muke wani masu rigima kaga dai ba a ce mala'iku wuri ba ko sha ta ta kurin wasu masu rigima da suka me suka ce bayan haka
inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidatun faqala فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب
yace kinin suna taya mashi da rigimar da ta kawo su sai ɗayan a cikin masu rigima guda biyu wanda yake mai ƙaramin ƙarfi shi ke wannan magana da annabi dawud alaihissalam ya ce inna haza akhi wannan ɗan uwana ne dirgimar da suke bai ture magana ɗan wataka tsakaninsu ba wannan ɗan uwana ne lahu tisirun wa tisiruna na aga iya da asalin na aga kama da tunkiya iya da tunkiya kuma ce dabba tisirun da tara waliyar na hajjatu wahida ne kuma dawa ɗaya faƙal aka finniha sai ta ce in ba shi tawon ɗayan tawon na ba shi ta kaɗe kuma wa an zalli shi da kaɗa kuma ya buwaye ni magana ya ta kulli na kulli na da jari na ba haka wannan masu rigima ɗayan masu rigima biyu haka ya biya ba a to yanzu ga dalili kaga anan a ka'ida ta shari'a shi suka ce anan akwai karantar da annabi dawo fasar da tuka yadda ake raba rigima bai dace ba kai ne ya hukunci ka'ida shari'a idan kana shari'a ga mutum biyu ka yi hukunci daga shi mutum guda ai ka shi ne sai zai magana kuma ku karantar wata ba shikenan annabi dawud qal kai sai sai ta yi قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكئا وأناب
‘yan uwa a nan muna jin abin da baka da ko ya ba shi labari ne dai wannan ɗan uwana ne yana da ta- yana da tumkiya cikin da tara ni ina da ɗaya ya buwaye ni ya ce sai in ba shi tawon kai tsaye ka sai annab dawo sai ya ce laƙar zalamaka bi su'alin na ajiyar da ilashi ajiyar kun sai yanke hukunci cewa lalle wannan dan ka ya zalunce ka da yake neman ya ka gama mai ɗayanka zuwa ga tashi cikin da tare lalle ya zalunce ka kaga ya yanke hukunci ga wannan shari'a kuma ce wa inna katiran min khulafai da yake ba'atum ala ba'd da mallamar mafi yawa da yawa zance da yawa daga cikin masu abokan mu'amala abokan harkoki da yawa suka yi zalunci wasu kan zalunci a kan wasu dama haka halin mutane yake mafi yawan mutane da yawa daga cikin mutanen halin su kenan zalunci a wajen hulɗa yace illal ladina amanu wa amilu salih wa qalilun ma hum wanda kurin basu haka sai wanda suka yi imani suka yi aiki na gari a mace wa qalilun ma hum kwarai su kuma masu wannan imani da aiki na gari wanda ba sa zalunci cikin mu'amala kwarai dan kaɗan ne shi wa qalilun ma hum ɗan kaɗan ne kwarai wanda ba sa wannan zalunci wannan dawud iya wannan haka wa zanna dawud annama fitanna annabi ya kare daga nan dauda ya gano wannan sun zo ne don su jarraba shi wani jarraba ta wani karatu ne kenan a nan ce kai tsaye ya gano kurin shi iya karewa ya gano ya yi hukunci akan abin da bai tabbatar da shi ba na muka muna tafsirin malaman suna akan kaucewa wata isa ta isra'ila yace fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab kai tsaye ya nemi gafara ta ubangiji ya wadi ya yi su ya rukuni na shi wannan raki'an wa anab mana rukuni su tsaye ta mata ta doka ko ne ya wadi yana mai rukuni mana ya koma ba to su masu wata kisa in suka zo nan me suke cewa kenan wannan cewa inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una nada kenan wai wancan kisa da annabi dawud ya nema aka kashe mijin wancan mata mai mata daya shi yana da mata tisa'in da tara wa shi ne kambacin wanda za ka ce kenan tunkiya mai tunkiya daya wancan auriya wancan sojin nashi mai tunkiya talatin da daya annabi dawuda shi ne aka ba yawa kan shi hukunci shi ne mata tisa'in da tara kaji wai haka ce kawowa kenan wa'annan kenan dawud da ya ƙare bayanin sai gano shi ne aka kama da laifi shi ta yau yana magafara ta Allah ya wani ya sun zurku ya su jada wajen da labarin duk abin da bai zo ba a ƙur'ani ko suna tabbatata kuma ya saba ma ƙur'ani da suna matsayin musamman annabawa dole mu haɗu shi a gehi mai bayanin abin da yake gaba abin da ya tabbata za a yi da su kuma Allah shi mai sana haƙiƙanin abin ya ne wa kana Allah ba to wannan wa shi ne aka ce fa ghafarna lahu Allah ke muka gafara فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب to fa ghafarna lahu zalik kuma ne da Allah ce mun gafarta ma Dawud wannan laifi dan wannan mas'ala su wannan tana cikin wurin sujada ya tabbata sunna kun sai tana cikin wata ita tabbaci da ta ce tabbata sunna yin sujada a wannan wuri a cikin Qur'ani yan wa masalar sujada ta tilawa wani abu ne ba wajibi ba da sunna ce da aka samu wasu balle cikin gahaban abin ƙwararri gargawa wai idan suka zo aya da sujada dai shi kan yin yadda sujada mafi yadda da sujada yanzu aya ya tsallake ta ya tsallake kalmar sujada wajen kai ne gaba haka suka je wa tsallake aya don su gaba wajen kasa kan sujada su sujada to na ta kace dai yin sujada kana iya kalmar sujada ba ka ci da kai cikin sai bukhari haka dai abin da ya inganta umar bin khattab radiyallahu anhu a wata sallah wata juma'a ya karanta sajada ta sajada a cikin huduba da ya karanta wani sutu sajada a huduba sai ya sabko daga mimfari aka yi sujada ta tilawa sati mai zuwa ya sake kan sutu sajada a kan mimfari an yi tana shirin a gyara a yi sujada da ta sabkowa ya ce na ga kuna ƙoƙarin kurinci wani sujada ya ce suna ce da cikin sunoni wanda ya ce allah bai wajen mana yin sujada ba ba kuna ta mana ita ba suna ce wanda ya suna ba wajibi ba ce ba kuma yau ba a yi magana ke nan haka yadda ba ɗanar sallar salama ya karanta sadi a wata wata hudu ba ce ta wata juma'a shi ma ya san wani su tuna a wannan wurin sa juma'a ne zuwa sai karantawa sun hana sun hana sun gaggyara ce na kuna gaggyarawa ce ku sani wannan sujada wani abu ne wanda Allah ya rubuta ma annabi annabi da ta annabi Dawud da aka ce annabi ne annan ya sujada amma ko zan ce ba wajibi ba ce ba kan fadaci kenan sujada sunna ce in aka yi an daidai ba dai ba amma ba dole bane kana karanta ku kuma kada ba matsalar sujada ana iya yin ta abin da sama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wurin da yake bayyana wa Allah ba a sarta ba da aka ce akwai wani duka duka da suna ne aka bata da kwallo a kwallo ba su ne ka zo amma wajen bayyanawa yana yi ko ana aka samu yayi da a wurin da yake bayyanawa ne ta fata na abin da malamai ke magana shin idan za a yi sujada a wajen sallah za a yi ne za a yi kabbara a yi sujada ko ba a kabbara wasu ce ana kabbara ta zuwa sujada amma ba a yi ta wasu ce duka ma ba a yi gaba daya almuhimmu ne babu nasi sahihi sahihi da ya kawo yin kabbara ta zuwa ko ta sauwa in ka ba asalin maganar hanya mai sauki mai kilar a hili mai zahirin magana yishin yin kabarar ya gyara kusa matsala zai misali ana karatu liman ya karatu ai ba kowa ya mace wajen sujada ba zai gajen liman idan liman ya kabara mai zaka kai kai mamu rukuni za ka rukuni za ka tabbas balle bakar liman kai na baya na bakar liman ko na waje rukuni zai shi kuma liman yana cikin sujada amma idan kai kai ana kaɗan shuru daga ba suka da kai to wannan sujada ce zai cin alama da sujada in ka ji an fara karatu ka ko kai baje kenan ka kana wurin ka ba abin da ya canza amma idan aka yi rukuyi sunan kwarin aka yi a wani wuri a na masallatan ne a juma'a wani limami ya karanta da kada su sura da sujada da ya sujada duk ɗan waje ba san ba abin da suka yi rukuyi nan kwarin fitar ta fi da biyu da aka yi da aka yi ruku suka yi ruku suna ruku yan waje duka yan waje sun suka su suka yawa liman ya sujada ya kabara su suna ruku da yace Allah akbar su suka ne to kuma su suka ba su suna Allah da ba ana aka shiru wannan ne raka'a wasu ba su yi da ba gaba daya wasu ka shiga hayaniya anan wasu aka su yan waje cikin rukuki aka ba su ai ciki ne aka yi tashi aka yi ta hayaniya ka abu to kai nan menene inda babu kabbara ko na biyu ba inda matsala iya nufin iya shuru da gaba da jimin harkar kuma shi da almuhimmu ne babu nasi na maganar yin kabbara ta sauwa koyi wannan kuma shi hada malamai na kowar da shi shi da almuhimmu gaskiyar magana ba wajibi ba ce ba wajibi ba ce ilimin ya yi bai laifi ba in bai bai laifi ba kuna da shi kaka dauka ai laifi yanzu dai annabi dawud alaihi salam Allah ya ce fa gafarna lahu zalika mun gafarta mishi wannan kurin da yayi kuma menene amma menene Allah ya gafarta mishi wa inna lahu indana la zulfa husnul ma'ruf annabi dawud Allah ce a wajen mu ba wani makusanci mu ma kiran wanda yake kusa da Allah kyau alaka da Allah kuma yace nan da kyakkyawar makoma Allah ba shi kyakkyawar makoma da shi kuma kiyama kenan cika ba يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله na'am إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله. الله كده أنه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض مثلا خليفة من جنن خليفة كما أنا وندي إسد ساقون الله زوا غباية سما كسا da haka matsayinka na wannan khalifa jagora al'umma mai hukunci daga Allah subhanahu wata'ala fahakun bin nasin haq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya dole ka tabbatar masu tafsirin wannan aya akan hukunci ne an karanta da shi yadda ake hukunci bayan binciken shehu binciken masu rigima bayan ka gano kuma ka yi aiki da ma'anar da gaskiya magana shuwara ma'ana masu kusuma ku bayani Allah mai umarnin yin hukunci tsakanin mutane da gaskiya wannan duk wani wanda yake shugaba ne na al'umma mai hukunci ne wannan umarnin Allah ya haushi ka yi hukunci da gaskiya wala kaddabi da hawa yudin da ka an tabi da kakka ba san zuciya duk abin da ba da Allah ba zai yi ba wani da yake da ya dace haka haka ya kamata alhawa ce da abin da kai ne kake ga haka kenan kakka ba san zuciya bin san zuciya cututtuka suka da zai batar da kai ya raba ka da hanyar Allah ya raba ka da hukuncin Allah ga yadda kamata a yi amma kuma san zuciya doke ka ka yi abin da ba daidai ba shi na nasu Allah sanin lokacin da wannan mata mahazuniya wanda ta yi sata za a yanke mata hannu danginta suka ga ya za a yi kamar 'yar gidansu 'yar gidansu wane ya su wance a ce ta yi sata a yanke mata hannu su gaskiya abin da ba zai yi ba suka ɗauka suka iske aka yi zuwa za a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama nan Allah wannan hukuncin a soke shi na shugabanni suke a samu na kusa da su je hana wani abu a wani hukunci aka ce sai usama da bin zai suka iske usama suka ce kaji kaji da ka ce ga manzo Allah kamar da shafa'a ta Allah ayi hakuri ka aiki wani hadari shi Usama kaji ta ba ganin da manzo Allah ke san shi inda ke san baban shi kwarai a nan da san Usama kwarai bai san mana mana musan ba haka ba shara musulunci Usama da ya ba da labari na ga abin da aka turo shi nemi ceto na wannan makazumiya ka aiki mana zan abin ya mai ciwo kwarai ya zo ya hau mimbari ya tara mutane ya ce mutane na ji labari ya same ni na matsala ta mahazumiya an iske usama an zo an nemi shafa'a ka a mata haddi daga cikin haddodin Allah ya ce wa aimun da cinaran alfi cinaran sai da Allah lau ana fatima da jirgin muhammad har da ka tsado ya daha ya ce na rantse da Allah inda fatima sai ta yi muhammad ma bai so da ba inda fatima irin muhammad sai sata ce wannan da yake nan ba ya ce wannan shi hallaka da al'ummomin kayi idan ba bi a bari awa mai karamin gari ba za ka antar shi ba mai karamin kari ko babba a shara a musulunci wani cikin lokacin mun hasa a kwanar sai jabala shugaba da cikin shugabannin al'ummomi shugaba da kuma dukiya jabala ya musulunta ba musulmi bane ba ya musulunta ya musulunta ya zo aikin haji umar yana raye umar ya zo aikin haji jabala ɗan rikiya wa mutum ɗari biyar gare shi ɗan rikiya kurin fadawa ɗari biyar gare shi ɗan rikiya kurin shugaba ne an zo ana tawafi ya wani bakawai ya taka mayakin jabala ya ja ya kama rike jabala sai cire bakawai da biyar biyar bakawai ce kai kai kai ce wallahi bai da daba baka yi daba ya ji mai zai yi tsira mai daba shi ya ga mai zai talaka shugaba kamar jabala umar ya ga sai umar da jabala da bakawai wani bawa a da aka je yaya umar ya ce akwai tafi ne kuma bai da kuma rama zai kirama ni za a mara ni za a mara ya ce a yi wannan ta wuce wace wannan ta wuce wannan magana ta wuce magana ni kaiwa shari'a ce gurin haka ki sashi na kullum haka ne ba magana wannan ta wuce kada dani ake taiwa ni an wani wannan da ce wannan ta wuce umar ce kurin ba wani talaka dan kai kurin rama zai bai da kurin sai da bari zuwa sai da shawara an ga abin da za kaga wannan karshe cikin dare bi dare zai duka ma yarda to da dan ka hako dan ka ce ai babban mutum ya zununta mutum 500 ka ka ka ba mutum tsere ya ce ka haɗa haddan Allah dan kan shi kashewa kashewa saboda shi ba san sara Allah ce dan ai mutum mai jama'a saboda shi a sassarta a mai hukunci dan dan ya zununta jama'a shi a shara ga magana wannan kuma ta rage gare shi haka shara kenan kenan maganar hukunci duk shugaba haka yake umarnin maganar hukunci da littafin Allah da hanyar Allah karka ba san zuciya tabbatar da kai daga hanyar Allah sai Allah ce innal ladina yujiduna an sabilillah lahum azabun shadid wa'inda suke batar da mutane daga hanyar Allah suna tabbacin azaba mai tsanani bima nasu yawmal hisab me Allah ya zanta azaba dalilin sun bar aiki da ake neman samun sakamako a ranar kiyama gobe kiyama dalilin haka Allah zai masa azaba mai tsanani Allah ce gaba.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الله يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا Allah ce ba mu halittu ba sama da ƙasa da duk halittun da suke tsakanin sama da ƙasa ba da ma'ana ba wata manufar komi shi na a banza a banza har gudun a'a wannan ba maganar sama ko ƙasa ba a'a da Allah ke cewa a fahasibtum annama khalaqnakum أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ta'ala Allah فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin mutane kuna tsammani haka kurin muka halice ku ba mu hakuri kuma cewa a ganin ku shi haka za a yi rayuwa daga duniya an kare ba a komawa zuwa ga Allah haba Allah ce fata'alu Allah mulkul haq Allah ya dauka girman Allah ya wuce yakin manza ina ki manza ne ka sabbanta Allah da haka duk wannan abin aisha a banza ba mu noko ne Allah ya daukaka Allah shi al-mulkul haq abun bauta na gaskiya la ilaha illa hu babu abun bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim shine Allah ubangijin al'arshi mai girma ita kenan su kawai Allah ce wannan tsammanin Allah ya muku bai ba sama da ƙasa a banza zalika zannun da zina kafaru wannan zaton kafure ne haka suka zama ni kurin ai duniya a sha ruwa a sha abinci a shi yanayi a shi arme a shi kaza a shi kaza kurin a more shi kenan to wannan zaton marasa iman kafure ne yan uwa wannan abu ne wajen mai hankali idan yau ka tsaya yanzu anan gaban ka gaban ka har da kanka da abu da ke yanka diba an shiga gabanuwa da zai mai da ga wani abu mai magana an shi dami don a yi magana a shi wannan ma haka wannan ma haka ko alama tabir da a ajiye kaya salu da a yi kira da abu da kadiba wannan ado wannan asitira da abu da kadiba kowanne an yi shi da wata da abu da kadiba kewayenka kawai da kanka ba abin aka yi shi ba abu da kuma mutum ne ba abin da ga da abin ayi ya da wata manuwa da aka yi ba abin da yake ba yi da wata manuwa ba in kawo kanka idanka na za ka ma ido ta ka gani kunne ka ji baki ka ci hanci ka shaƙa komai ga shi nan komai akwai wani da aka yi ka shiga cikin kawai da abin da na ciki kowane akwai aiki to duk wannan gaba ɗaya ba a yi ba komai ɗaya da manuwa da aiki ka tsare gaba ɗaya komai da ne aka yi to kai ma kai kuma kanka kai kai kai kai a banza kai na dan banza kai na dan banza kenan ko baka haka ko to haka komai da mun Allah shi wannan tunanin ka wure ne sai kuma haka nan kullum an tafi gurin a sha Allah za ka abin murkewa ka ga ranar wannan kaza kaza turmamu kaza abin sha'awa Allah ko sai abin gurin ba su gano aya Allah ko da alhaji duk wani aya ce ta Allah ka yi ilimi ka sa na'ura ka hango tauraro ka hango galaxy kaza ka hango ta duniya wata kaza ka hango kaza duk wannan mai imani ya kara mai imani da girman Allah amma ka wuri kurin ka burge wani abin sha'awa ka ma wannan abu sai ba a sai ba haka suka wuri haka suke kenan kana imani ba ka bane a wajen ka komai aya misalin ta wafi an fusa kuma da afirka turun ko ma da ayatun Allah kamar su kawure Allah ce zalika zannu da zina kafaru wannan shi ne tsammanin kawure su a wajen kudin ma ne ta fitowa su ana ga Allah ya yi da manufa ya ce fawailun lirina kafaru minan nan Allah ce azaba ta tabbata ga duk wanda kafirce ma Allah azaba ta wuta da Allah ce gaba أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار لك شر أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات المفسدين في الأرض شوف كنا تماني زامس ديدي تماسك إيماني لعل masu cikakken imani da aiki nagari za mu daidaita su da mabarkata su zo ɗaya am naja alul muttaqina kal fujjar kuna tsammani za mu daidaita masu tsoron Allah da mutanen banza zai yi bai yi wa Allah bai taba daidaita ba imani da mara imani ba a gama fajiri da mutaki da mushi ake nan da mafi da suke ta wannan aya tana karantar da mu da wata hikima ta Allah cewa duk mai hankalin lahiye ya san da hikimar Allah kan yin kiyama kenan ɗan uwa idan ba kiyama mai shegantaka ya shegantaka mai kisa ya yi kisa mai sata ya sata ka tara ka tara ka sha wahala ya sace ba gani cikin dare ita hiyya more shi kenan wannan a wani makan dukiyar taka zai zo ya amince kuma ya kace ka shi kenan ya ta banza amma a ka aika ma kariya kudin mutum ya kare shi ke ya ji banza wanda ka kasan dai wannan a ta haka yana babu kima inda har Allah zai bar duniya ai wannan kai da ka a wani mu'amala a ce an yi a banza an kare wala babu kima na haka yana cikin daga cikin hikimar Allah tsaye da kiyama a tada mai rauni da mara rauni annabi ke cewa saboda adalcin Allah subhanallah kalam saura kalam ha? da ku? kai fos ta da mai da minti biyu kenan cewa iya daga cikin adalci hikimar Allah ta da kiyama dan Allah ya tabbatar da adalci da yin kiyama annabi ke ba labarin cewa hatta za a fara da dabbobi da adam sai zai duk dabba ba ta takalif irin namu amma da annabi za a tada a duniya dabba wadda take mai kaho ta tunkuji dabba marar kaho ba ta abin ramawa Allah zai tada ka ayyukan kiyama a wa marar kaho kaho ta rama tunguzo ga mai kaho wala ta kudu zama kasa gaba daya kuma idan Allah zai tada dabbobi da aka dabbar da aka zalunta a rama mata ina da kai dan adam kan na kai wannan ya ce adalcin Allah ta da kiyama dan yi hukunci tsakanin bayi na ka wa duk wanda ya san ya zalunci wani ta manzo Allah ka cewa duk wanda ya san ya cuci wani tun daga duniya ka nemi yakiya tun daga duniya domin kiyama Allah bai yayi wa Allah bai yayi maka haƙƙin wani da kace duk tsoron Allah ka duk tsoron Allah ka ko kai wani ne ko mun tanka Allah sai ka sai ka biya wancan karama haka nan iya daga cikin adalcin Allah ta da kiyama don hukunci tsakanin bayi shi da Allah ke cewa shin kuna tsammani za mu sanya mutanen masu imani da aiki na ƙwaye kamar annata kuma kamar za mu sanya masu tsoron Allah kamar fajirai bai yi wa Allah bai zai da zama mun zai Allah ke rike mu da zama cikin layin bayan na kwarai Allah mu sai ka gaba daya in wa ganin mun so kusan karshen sha'aban insha Allah har Ramadan ta za mu halarta tafsirin ran talata insha Allah zai da zai kama ko mara da duru zama tafsiri insha Allah bayan asar duk da zai zo da insha Allah za mu fara ran talata bismillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته